أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da tara ga watan shida hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 21 zuwa aya ta 22 a cikin suratu at-tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar wato ta 22 kenan zuwa 23 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makonmu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidu aba'akum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون نعم كافي مشكلتكم بياني ga al'ada muna gabatar da bayanai akan abin da ya gabata na karatu wani abu da aka yake son dan karin bayani kaɗan ko abin da aka yi kuskure to ayoyin da muka karanta wajen yi bashiruhun rabbuhun bi rahmatin min mun faɗa cewa wato allah subhanahu wa ta'ala yana ba wato bayansa bushara ko ba haka ba an muka ce hamza ya karanta yabshuruhum muke cewa ana cewa bashara da larabci kuma ana cewa bashara yabshuru har muka ce alkur'ani bai taba amfani da abshara ba duk da yake ana iya amfani da shi haka ne ko to wannan magana akwai kuskure cikin ta qur'ani ya taba amfani da abshara innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga abshiru daga abshara yubshirni na fata an fahimta to sannan muka yi bayanin cewa wannan bushara tana iya zamantowa cikin lokaci daban-daban nasarar da Allah yake ba mumini kamar da muka faɗa cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wa sallam inda ce tilka ajilu bushral mu'min ko ba haka nan bane an gane ko bushara ce Allah yake ma mumini da mi da samun nasara a cikin ayyukansa idan yana samu ana masa fata na alkhairi ana yabonsa ba wai don saboda don aibe shi yayi ba ina fatan an fahimta mun faɗi wannan kuma muka ce bushara kenan ta fuskar nasarar da Allah yake bashi bi lisanin hali domin aikin da kake yi ba magana bane amma Allah yana nuna maka cewa akwai alamun nasara sannan akwai bi lisanul maqal ko Allah ya bawa sa bushara kai tsaye ko kuma ta fuskar mala'iku kamar da muka ce suna mu mutum bushara sannan kuma in za a ɗaukar rai za a ɗauki busharar mumini sannan kuma can kiyama ma za a yi musu bushara bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar ko ba haka ba har muka ce to kuma wannan fi'ilin an yi saɓani kansa waɗansu malamai sun tafi cewa bushara ta shafi alkhairi ne kawai waɗansu suka ce a bushara ta shafi sharri da alkhairi sai dai idan alkhairi ne an gane ko idan sharri ne sai an yi taƙayyidinta amma alkhairi ana iya faɗar bushara kawai a tsaya ina fata an fahimce ni suka ce Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim illa alladina ahadtum min al-mushrikeen waɗansu malamai suka ce nan bushara tana matsayinta wasu suka ce a'a an yi aron kalmar ne isti'ara ce aka yi mun yi bayanin wannan ina fata an fahimce ni to wannan bayani na farko da nake so in gabatar akan karkashin wannan sai mas'ala ta biyu da muka manta wato cikin ƙa'idodin har da muka kawo mun kawo cewa cikin suratul a'raf nusarriful ayati guda ne kawai wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarriful ayati duk abin da ya saura sai zan nufassilul ayati nufassilul ayati sai muka ce cikin suratul an'am ita ko dukkan su nusarrifu ne amma guda ne al-mufassir an gane ku guda kawai an nufassir kaga sai muka manta ba mu kawo wannan ba shine inda Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin ko sabilal mujrimin a wata qira'a ko wal yastabila akwai qira'o'i daban-daban kenan sai ka riki kullun in kana cikin a'raf nusarrif guda ne kullun in kana cikin mi al-an'am nufassil guda ne sannan mun kawo ka'ida ta cewa suratu yusuf wanka tsakanin yusuf ne shi ko da suratu wato al-an'am in kana cikin an'am in dai da hakimun da alimun na to hakimun ce gaba in kana cikin suratu yusuf alimun shi ne gaba hakim an gane ko inna rabbaka wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alimun to duk cikin an'am in dai sunan Allah da alimun da hakimun sun kazo to hakimun ne gaba amma in cikin suratu yusuf ne to alimun shi ne farko sannan hakimun mun fahimci wannan da kyau kaga wannan yana taimaka ma dalibin ilimi wajen wajen kiyaye harda wa kadhalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka 'alimun hakim amma malamai suka ce to menene hikimar da tassa aka gabatar da hakimun a cikin suratul an'am amma kuma aka gabatar da mi alimun a cikin suratul mi suratul yusuf kuma da sunayen Allah ne sai aka ce in ka hankalta ma maudu'ansu suratul an'am tana bayani ne kan aƙida da shirkar da mushrikai suka yi suka ɗora ibada suka azata a wurin da bai dace ba to shi sai aka fara da sunan Allah hakimun wanda yake aza abu a wurin da ya dace ita ko suratu yusuf babban abin da tafi bayani kashi shine hikima ta Allah subhanahu wataala kan irin yadda ya sanya annabi yusuf cikin mataki-mataki na jarabawa daga kashi babban wuri duk halin da bawan shi ya shiga ciki allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan halin kuma hakimun ne ya san hikimar ta sa ya ɗora shi akan sauran yan uwansa shi yasa sai aka fara da alimun don saboda na ana bancan halin da wani bawan allah ya shiga ba sani ko mun fahimta ba to wannan shine sai kuma abu na ƙarshe wanda za mu ƙara game da ƙa'idodin harba wanda na ce malamai suna bayani kansu za ku iske wani lokaci malamai sun yi littattafai na ɗan taɓa faɗan littattafai a kansu ayatul mutashabihatul alfaz malamai da dama suna yi littattafai kan wannan akwai kuma littafi na imamu shatibi aqilatu atrabil qasaid akwai kalimatut tanzil na ƙasar libya wanda jami'a cikin su na hadda alqur'ani suke aiki da shi musamman jami'a ta abdurrahman al-asmari ina fata an fahimci da sauran dai ka'idodi da ake amfani da su a yanki daban-daban duk inda ake ma alqur'ani hidima an gane ko to ka'ida guda da nake son na ƙara wanda akan ta zamu tsaya shine inda an ka ce mawakhirin fi fatirin tastakhira ka'ida ce mawakhirin fi fatirin tastakhira a cikin alqur'ani akwai wataral fulka mawakhira fihi akwai wataral fulka fihi mawakhira to sai malamai sun san ɗalibin ilimi zai iya rikicewa tunda guda yana cikin surutun nahl guda yana cikin surutun fatir to mawakhira fihi fihi mawakhira kaga in ka so sai ka rikice to amma da suka ɗauki ka'ida sai suka ce mawakhirin fi fatirin tasta'khira kalima ta mawakhir a cikin suratu fatir tasta'khira tana zuwa ƙarshe kenan mafhumuhu mawakhirun fi nahlin tataqaddama kenan in kana cikin suratul nahl sai ka ce wa taral fulka mawakhir fihi fi suratul fatir tastakhira wa taral fulka fihi mawakhir mun gane ko shi yasa yi ma alqur'ani hidima malamai suna yi kuma suna akan gi Allah ya taimake mu Allah ma saka mai ta ayi saboda dan bayani ya dan yi tsawo ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aba'akum يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم من أولئك هم الظالمون
to kamar yadda al'ada ta gabata muna farawa ne da wato bayani cikin tafsiri na jalalain mu faɗi ɗaiɗaikun kalimomi mu yi bayanin su a gurguje saboda mataki na bayani na ilimi na mutane daban-daban ne ko ba haka ba idan muka yi bayani jalalain ne galibi shi ne tafsirin da shi da raddul azhan na sheikh abubakar mahmud gumi ake wato bayanin tafsiri galibi zaka iske inda ya takaitaccen bayani ne zaka iske galibi su ake aiki da su sai kuma ka wato kuma akwai littafin abdullahi gwandu kanin shekhu usman bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahmallahu jami'al muslimin yana da littafi diya'u ta'wili fi ma'anar tanzil a kasashen mu ana amfani da wannan littafi mujalladi hudu ne to amma tun shekh yana da rai aka nuna mishi cewa wannan littafi na diya'u ta'wil fi ma'anar tanzil yayi nauyi domin ba kowa yake iya yi ba yake iya amfani da wannan littafin to sai yayi ikhtisarin wannan littafin sai yayi kifayatu du'afa sudan to galibi waɗanda su ne ne tafsirai waɗanda a takaice ake yawan amfani da su ina fata an fahimci ni in dai ana son a yi bayani a takaice kafin a shiga cikin waɗansu bayanai to mu kuma muna aiki ne da tafsiri na jalalaini ko wannan ba dole ke nuna cewa sai mutum ya aiki da jalalaini ba ko ba haka ba amma saboda takaita bayani muke farawa da shi malam ya ce wani zala aya ta sabka fi man taraka hijira ga wanda ya bar hijira li ajli ahlihi saboda iyalansa domin makka suna tsoron mutum yana barin yana tsoron ya bar iyalansa sai su tozarta ko ba haka ba wa tijaratihi da kasuwancinsa yana ganin makka yana da shaguna yana da harkoki nan ne yake da jama'a nan ne yake da azzaba'in kiliyan mutane waɗanda suke wato suna sayan kaya gare shi ko ba haka nan bane customers kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuha shi na jin tsoro in ya bar su kasuwancin shi zai tozarta iyalin shi za su tozarta to shikenan sai wannan aya ta sauka in ji mai jalalaini ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tattakhidu aba'akum kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku awliya'a masoya majibinta ku jibinci lamarin su kenan in istahabbu ay ikhtaru idan suka zabi alkufra kafirci alal imani akan imani wa man yatawallahu duk wanda ya jibinci lamarin su ya kaunace su da zuciya ba wai ta fuskar mu'amala da kyautatawa ba minkum daga cikin ku fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalumai to kaga wannan shine takaitaccen bayani da malam ya kawo ina fata an fahimta to amma idan muka koma cikin asbabun nuzul da yace wannan aya ta sabka za mu ga cewa in ka koma cikin wani littafi da ake kira al-isti'ab fi bayanil asbab sun kawo bayanai karkashin wannan aya sun ka kawo cewa wato an yi riwaya daga mujahid cewa wannan aya ta sabka ne an gane ko ya ayyuhal ladina amanu la tattashidu aba'akum an yi riwaya daga wato mujahid an gane ko yace umiru bil hijra an umurce su da hijra fa qala al-abbas sai abbas yace wato abin nan bin abdulmuttalib ana asqil hajj ni ina shayar da alhazai wa qala talha shi ko talha yace ana akhu bani abdiddar ni dan uwan bani abdiddar ne ana ahjubul ka'aba ni zan tsare ka'aba fala nu hajir ba za mu hijira ba saboda mi saboda misali muna da wani aiki wanda zamu gabatar fa anza fa unzilat sai an kasamkar ya ya ya ki buskawo ya ayyuhal ladina amanu ba kinan zamu kawo farkonta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وانغا أثر دا أنك كاو أثر ني وندي كي ضعيف بي إنغانتا با ذاك دا كما كما أنكاو شكو غمي جلالين ياتي تاسر كني أكم ودن بسكو كي هجرا ضعيفي أكوي رواية تبيو رواية دا أكو عبد الله بن عباس an gane ko domin yake cewa lamma umiran nabiyyu bil hijra lokacin da an ku umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hijira ila al madinati zuwa ga madina fa minhum man yata'allaqu bihi ahluhu akwai wanda iyalansa za su wato ratayu da shi inji malaman gauri za su rirrike shi kenan wa waladuhu da ƴaƴansa yaquluna suna cewa nunshiduka billahi muna rugama ka da Allah muna maka magiya da Allah muna roƙonka dan Allah Allah tudayyi'ana kada ka zo kada ka tozartar da mu fayyariku kenan ma'ana kakkabar mu mutu zarta fayyariku kenan sai yayi wato zuciyarsa ta karaya shine yariku asalin raka shine abu yayi tafshi kenan fayuqimu alaihim sai ya tsaya a kansu yana yi musu hidima wa yad'u alhijrata sai ya bar hijra fa unzila hadhihi alaya sai an kasabkar da wannan aya wannan asar masu tahqiqi sun kace mawdu' ƙarya ce ma kwata-kwata bai ma inganta ba ba ma da'ifi bane mawdu'i ne to kaga kuma mu asbabun nuzul kawai ta faɗa ne muka yi aya ta sabta kan kaza aya ta sabta kan kaza to wannan na farko kenan kun ga asar guda biyu da na mujahid da na abdullahi ibn abbas ba su inganta ba kan cewa ko kan abbas ne ko ko waɗansu mutane da anka ce su yi hijira amma idan muka duba har yanzu waɗansu suna ɗaukowa asbabun nuzul waɗanda ba amanan suke ba ma'ana ba cikin wannan sura suke ba sai suna danganta su da cewa ƙarƙashin wannan aya ta sabka misali akwai asa can a ƙarshen suratu taghabun inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim sai suka ce to ai waɗannan su ne sanadiyar sauka wannan aya ta sauka ne akan waɗanda suka so su hijira to kun ga waɗansu asarkin da ake kawowa ba ma na wannan surar bane na wata sura ne waɗannan sababin nuzul idan muka duba suka ce gashi da sun kawo shi waɗansu mutane da suke son su yi hijira sai iyalansu su roƙe su su ce ba za su zo ba ina fata an kunce ni wasu ka ce ta sauka akan wani mutum da ake kira Auf bin Malik Auf dan Malik shine ayat ta sauka akan sa yana son yi hijira iyalansu suka kiyarda su yi hijira akwai wato waɗanda kuma suka tafi cewa riwaya ce ta Atha bin Yasa da Abdullah ibn Abbas a can cikin suratul tagabur suka ce sun ce wannan aya fi rijalin aslamu bi makka mutane na sun kasabka a makka sai suka ƙin yin hijira sai wannan aya ta sabka a kansu wannan riwaya riwaya ce wanda malamai sun da'afa ta amma akwai wata riwaya wannan riwaya kin an yi sabani kanta na cewa shi ibnu abbas ya ce rijalun aslamu bi makka waɗansu mutane da suka yi hijira a makka suka ƙin yin hijira sai wannan aya ta sabka a kansu amma a ina a can cikin suratul tagabur ba a nan ba na fatan kuna fahimta ta domin nan ana zance suratul tauba ne to waɗansu sai suka cakuɗo asbabun nuzul na cikin suratul tagabun da asbabun nuzul na cikin suratul mi tauba sai suka haɗa su sai suka kafa hujja da cewa a ƙarƙashin su ne wannan aya ta sauka amma wannan asar na ibnu abbas shi an yi sabani su masu tahqiqin wannan littafi sun ce da'ifi na an gane ko amma imamul hakim shi ya ingantar da wannan asar na ibnu abbas cewa waɗansu mutane ne su yi hijira ba suna a makka sai allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sannan imamu zahabi ya tafi cewa wannan asar ya inganta sheikh nasiruddin albani shi ma ya bi nasu amma ya ce shi hasan ne ba sahihun ba ma'ana yana iya zamantowa bai kai daraja ta sahihi ba to kaga kenan ana samun ijtihadi to a takaicen takaitawa abinda nake so in ce ɗalibin ilimi shine cewa akwai asa akwai riwaya ta ikrima kana rijalu yuridu an ya'ti annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne yana son ya zoma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai iyalan shi su hana shi wannan asar shi ma sun da'afa shi ina fata an fince mu almuhimmu dai cikin asarkin asar guda ne akai sabanin shin ya inganta ko bai inganta ba amma tunda mun samu guda an yi sabani kuma an nuna waɗansu mutane ne shi sababin nuzulu bai canza ma'ana alkur'ani domin inda min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu ma'ana shi tabbace take amma me dalilin saukatta ai ko a wani zamani iyalanka da ƴan uwanku za su yi muku tasiri wajen aikin alkhairi ina fata kun ci amma shi wannan sababin nuzulu ya inganta ko bai inganta ba to mun samu guda amma ba anan ba a nan babu wani sababin nuzulu wanda ya inganta cewa na mutane suna son su hijira wannan abu na farko da nake so in faɗa kenan abu na biyu ko sani ko mu sani idan an ka ce wannan aya ta sabka ne ga mutane da suke son su yi hijira mun ji wannan suratu tauba ta sabka a wace shekara a shekara ta tara ko ba kana bane hijira kuma kun gani sai bayan hijira da shekara tara sannan suratu tauba ta sabka kenan kasancewa wannan asar ko da ma ya inganta misali to ba yana nufin shi ne dalilin saukar ayar ba a'a wannan aya tana magana ne wato ma'anar abin da ya faru gare su yana iya shiga ƙarƙashin wannan aya shi ne nake son in ja hankalin 'yan uwa su da dama za ku ga mutane suna wasa da irin wannan allah ya taimake mu to wannan dai shi ne abin da nake son in yi bayani kan asbabun nuzul mai so ya koma cikin al-isti'ab fi bayanin asbab mawsu'a ta asbabun nuzul zai ga ƙarin bayani to wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu guda 80 ne a cikin alqur'ani guda 80 ne ka koma cikin wani littafi da ake kira nida'atul rahman na Sheikh Abubakar Aljazairi ya kawo su guda 80 ya samu suna nida'atul rahman su ne guda 80 na farko ya ayyuhal ladina amanu لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم نكرش كما يا أيها الذين آمنوا توبوا ila Allah tawbatan nasuha guda 89 ne a cikin alkur'ani in ka samu ragi da haka sai ka gaya muna sai mu cike ma in kuma ka samu abin da ya fi haka sai ka gaya muna sai mu gane an yi kuskure sai mu ƙara ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidu aba'akum kada ku riki aba'akum iyayenku aba'u jam'i ne na al'abu al'abu kuma shine uba an gane ko asalin kalima ta al'abu asalin shi abuwun ne larabawa wani lokaci sai su shafe kalima sai su wato su shafe harafi cikin kalima sai su mai da wani kalimi wato su mai da wani harafi wurin sa amma wani lokaci in sun shafe ba sa kawowa sai su bar shi haka nan kaga abuwun fa'ulun sai aka ce abu an ka shafe ni aka shafe wawun abu amma idan an ka ce in kana son ka san asalin shi wawun ne sai ka mai da shi musanna abun uba abawani kaji wawun ta fito ina fata abun ce ni to la tattakhidu aba'akum Allah ce kab ku riki iyayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku jam'i na al-akhu an gane ko jam'i na al-akhu dan uwa na an kace ikhwanakum da dauka ƴan uwanku maza na dauka ƴan uwanku mata ina fata an fahimci tunda al-akh wato jam'i ne jam'i kuma wato yana dauka maza da mata domin idan aka kawo maza da mata kenan za a yi tafribi to kab ku riki iyayenku da ƴan uwanku bai kawo iya ba ina fata an fahimce ni domin hukuncin su zama tobi zai zama to guda galibi dan adam ya hita alluqwa da ni da ƴaƴan shi to amma na abin da yasa an ce iyaye da ƴan uwa saboda wani lokacin mutum zai iya zama towa bai da ƴaƴa yana da ni yana da iyaye ba duk mutumin da yake da ƴaƴa wato abin da iyaye ba da ƴan uwa yake da ni yake da mata da ƴaƴa to sai aka yi bayani kansu لا تتخذوا آباءكم كما آية لا تقول ذات بيان ماذا تتعارسوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إذا فتا أن فهمتا تو كم كركيسو أولياء مسويا أنغاريكو واتو كركيسو بي أولياء مسويا جمعيني نولي سيأتي أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان إذن سك فيفيتا idan suka fifita kafirci akan imani istahabba nan bi ma'ana asa shine ake nufi da wato abin nan idan suka fifita kafirci akan imani ina fata an fahimta kalima ta istahabba tana nufin athara ya fifita wani abu zalika bi annahu mustahabbu alhayat ad-dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin ko ba haka ba wa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda fa akhadathum sa'iqatu al-'adhab al-huni bima kanu yaksibun ko ba haka ba الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أنقالي كو في في تاوى كينا إذن بابانك ko ɗan uwanka ya fifita kafirci akan imani to Allah subhanahu wataala ce la dakurike su masoya don bi sai don hani in ka ji Allah subhanahu wataala yayi hani akwai dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ke yin hani akwai dalilin da yasa saboda da mumini da kafiri makiyan juna ne wanda ya ce shi ya yi imani da Allah yana son Allah wanda ya ce kuma shi makiyan Allah ne suna haɗuwa ba da za su haɗu to kuma su kafiran nan Allah subhanahu wataala ya bada labarin su ni ya bada labarin su kun ji irin abubuwan da suke shiryawa to da haka sai zaman to sai zaman to ka ce ka hada abu biyu ba zai yiwu ba la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman in sun fifita kafirci akan imani saboda waɗannan mutanen za su iya mi za su iya cutar da ku ta kowace hanya shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu alaykum al anamil min al khayf duk yadda mutum ke da alaka da kai ai in dan uwanka na ko kuma dan family ɗinka na in dan kabilar ka na to shi Allah shine ya halice ka to haƙƙin Allah ya fi haƙƙin kowa to mutumin da ya ce shi ba zai bi Allah da ya halice shi ba ya saba ma Allah ya za a yi kai kai mai biyayya bai dace ba Allah subhanahu ta'ala bai da wannan ba to dan haka la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman idan suka fifita kafirci akan imani sai Allah subhanahu ta'ala ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarin su daga cikin ku fa ulaika hum adh-dhalimun to wadannan sune azzalimai domin nan idan ya zamanto ka goyi bayan kafiri kafiri don shiga dan uwarka kenan ka nuna yan uwan takakka da shi ta jini ko ta yare ko ta kabila ta fita addinin musulunci to shi ko wannan ba zai yi ba domin mi domin Allah subhanahu wataala ba zai taɓa yarda da wannan ba ranar tashi alkiyama za a rarrabe a nan duniya ana so a gane musulmi da kafiri musulmi shine zai tsaya ma addini aiki kafiri kuma zai mi zai kiyaye da addini makiyin Allah kuma kai ka ce musulmi ne masoyin Allah kake kuma kana son maƙiyin Allah yana yiwa ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba shi yasa za ku ga ayoyin alƙur'ani da dama Allah ya nuna wannan abin ba zai taɓa yiwa ba in dai ka ce kana son Allah to kai maƙiyin maƙiyin Allah na ko da ko mutumin nan ya kasance ɗan uwarka ne dole ba yadda za a yi saboda in shi ɗan uwarka ne to shi Allah shi halice ka shi halice shi ba ya fi haƙi tsakanin ka da kai da shi wannan shi ne abin da ya muna wuya kaga Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati sanna Allah subhanahu wataala fa illa in yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun to in yan uwattaka kuke takama da ita lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mi yawmal qiyamati yafsilu bainakum ko yufassilu bainakum Allah zai rarrabe Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta yufassilu bainakum Ibn Amir da kuma wato abin nan Hisham shi yana da fuska guda biyu yufassal za a rarrabe an gane ko sannan kuma yawmal qiyamati Allah subhanahu wataala ce yufsalu bainakum za a rarrabe nafi' da Abu Ja'far da Ibn Kathir ina fata an kunce ma'ana dai yafsilu yufsal za a rarrabe yufassal yufassilu za a rarrabe tsakankanin ku to idan dan haka nan ne kuma soyayya da kake musu yadda kake son su kiyama za a rarraba za a rarraba fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'id za a rarrabe Allah subhanahu wataala ba zai yarda ba sannan soyayya da duk ba ta imani ba ko ta kare da nan duniya in an tare ya kare ko kuma a lahira ta kare al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin id tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al adab wa taqatta'at bihim al asbab da haka wannan babu shi a cikin addinin musulunci dole na kuma sai mun kiyaye wannan in muna son addinin mu yayi kyau shi yasa abubuwan da ake bata addini da su galibi waɗannan abubuwa ne galibi abubuwan da ake bata addini da su shine ya zamanto an fifita wani abu akan rabita ta addini sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka larabawa ne da larabawa yan garin Makka ne da yan garin Makka galibi yan family da yan family da aka zo aka yi yakin Badar su in dai ne da balarabe ne da balarabe aka yi yaki min raba su fari da fari ne ko ba haka nan bane wani ma zai yi yaki ne da dan family kin shi domin yakin farko da aka cewa suka yi ku fiddo muna mutum kaza daga mutum kaza ko wani ya ce shi ya fi son dan baka dan baka su buga aka rarraba aka gane mai imani wanda ba mai imani ba shi yasa galibin abubuwan da ake bata addini da su dole sai mun yi hatta duk in kaga aikin addini ya samu matsala cikin waɗanda abubuwa ne sai kaga adamul ahliya mutumin da bai iya abu ba sai a ɗauko shi a ce shi za a ba wani babban matsayi ko cikin aikin addini ko cikin aikin ƙasa wannan matsala ne na biyu abubuwan da ke bata aikin addini da ƙasa shine mi shine wato a ɗauko wanda bai da niyya ko da mutum ya iya amma shi bai son abin to kakka ɗauko shi kace tilas sai an ɗora shi a kan abu to idan muka kiyaye waɗanda abubuwa guda biyu shine mu samu mutumin da ya iya mu samu mutumin da yana son abin tsakanin shi da Allah zai yi to sannan kuma ya zamanto mi ya zamanto za a yi hukunci ne da abin da ya aikata ko kuma da abin da wato sifar da yake ɗauke da ita nan da Allah ya ce la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya Allah bai ce ku kiyaye da iyayenku sai ce inista habbul kufra alal imani shi kumci cikin alkur'ani yana ta'alluquwa ne da bai ta'alluquwa da zatin abu hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku a'a nikahu ake nufi wato hukunci a cikin qur'ani bai da alaka da zati yana da alaka ne da ni yana da alaka da sifa ko aiki as-sariqu was-sariqatu faqatu aydihuma sifa su ce ake kalla az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma bi atajalla da haka duk kotun duniya in ana son a ci nasara shine hukunci ya ta'allaka da siffar da mutum yake ɗauke da ita da kuma aikin da ya aikata amma in za a yi hukunci ba da aikin mutum ba ba da aƙidarsa ba ba da siffar da yake ɗauke da ita ba a'a za a yi hukunci ne don saboda shi ya fito daga kabila kaza ko ya fito daga yare kaza ko ya shi dan da ƙasa dan ƙasa kaza na wannan duk abubuwa da ba za su taɓa zama sawa duniya su zauna lafiya ba kuma aikin addini da aikin ƙasa ba zai taɓa ci gaba ba sai an kula da waɗannan abubuwa guda biyu menene mutum yake dauke da shi na sifa menene ya aikata in alkhairi ne alkhairi ne in sharri ne sharri ne ba ruwanmu da abin da ya saura bayan haka in ba da wannan za aiki ba a nan duniya dai za a kare ba cikin adalci ba sannan a lahira ko da su Allah zai aiki Allah zai aiki ne da sifarka mi ka zo da ita ta imani ce ko ta kafirci sannan kuma ko ko mumini ne ka ko kafiri wani aiki ne ka aikata kafiran mataki mataki ne musulman mataki mataki ne Allah ya gane da to da haka in ba haka an kai ba almuhimmu dai akwai matsala Allah subhanahu wataala ya shirye da mu sai Allah ya ce kul in kana aba'ukum
قل إن كان وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين na'am kafin mu shiga da bayani muna bayani ne akan tafsiri na jalalaini galibi da shi muke farawa sannan mu shiga cikin bayanai a wannan aya mai jalalaini abin da ya kawo kul in kana aba uku annabi sallallahu alaihi wasallam an kace kace da su in iyayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da kuma ƴan uwanku wa azwajukum da kuma mi da kuma matanku ko ba haka ba wa ashiratukum da ƴan uwanku ya ce akariba uku ‘yan uwanku na kusa wa fi ƙira'atin ashiratukum a wata ƙira'a akwai ashiratukum amma bai kawo ta ba kuma haka ba shi yasa jalalin wani bi shi da tafsiri na biya ta'wil fi ma'anin tanzil suna cewa wa fi ƙira'atin wa fi ƙira'atin shin wace ƙira'a ce kaga sai ka koma ka yi bincike ƙira'a ce ta shu'ba shine karanta wa ashiratukum to in waɗannan sun kasance wa amwalu iktaraftumuha da dukiya wanda kuka tara iktasabtumuha wanda kuka tara ta kuka yi tsururinta inji malaman zauri wa tijaratun takhshawna kasadaha da dukiya kasuwanci wanda kuke tsoron ya lalace adam nafadiha to ko kuma adam nafadiha in an ce adam nafadiha kenan kuna tsoron kasuwancin kai ya ƙare na fada shi ne abu ya ƙare ko ko adamu na fadiha kada wannan kasuwancin ya samu zartuwa akwai abubuwa guda biyu da muke gani ana kawo shi amma na fad yana nufin abu wato wanda zai lalace kenan kuna tsoron kasuwancin ku ya lalace wa masakinu tardaunaha da kuma masakin kamar a ce wato gidaddaji kenan ko gidaje tardaunaha waɗanda kuka fi yarda da su a habba ilaikum su kuka fi so kuka fi wato suka fi soyuwa zuwa gare ku min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fatarabbasu ku jira an ga jihadin fi sabilihi da jihadi dan daukar da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala yace faqa'attum sai kuka yi zamne li ajlihi don saboda wannan anil hijrati daga hijra wal jihadi da jihadi to fatarabbasu yace intaziru ku zauna ku jira hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa malam yace tahdidun lahu tsoratarwa ne gare su da ha babba tahdid an gane ko da Allah ce fata rabbasu bayan nufin aje a zamna ba a'a nan ba Allah subhanahu wataala yana son kada a yi jihadi ba nan kamar ka mutum da yana son ya aikata abu kace mai bari in ya ce mai bari ya kiya sai ce to je ka aikata kaga wanda kace mai je ka aikata ai ba kana nufin haka ba amma tahdid ne tsoratarwa ne ma'ana sakamako zai biyo baya wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shirya da mutane fasikai ba wannan shine abinda wato malik ya kawo a gurguje to amma idan muka koma cikin tafsiri na ibnu ashur da yake kawo al-munasaba bain al-ayat da yazo wajen ayat ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya sai yace isti'nafun ibtida'i isti'nafi ne ibtida'i wanda zai fara wata magana ta daban kullum ina gaya muku in an ce isti'naf fara magana in an ka ce bayani zai yi bayanin abin da ya gabata amma in ka ce ibtida'i yana da alaƙa ne da wani sabon buri da ake son a yi bayani kansa wata manufa da ake son a yi bayani kanta ya ce liftitahi gardin aha shine don a fitar da wani bayani an gane ko a buɗe wani shafi na wani bayani wa huwa taqri'ul munafiqina saboda wato a kausasa magana ga munafikai wa man yuwalihim da wanda yake tare da su فإنه لما كان في أول السورة لو كتن دي كسن تفرق السورة في تخطيط طريقة معاملة مظهرين للكفر Allah ya yi bayanin yadda za a yi mu'amala da waɗanda suka bayyana kafirci domin mushrikai ai kafirai ne karara ko ba haka nan bane Allah ya fito ya barra daga gare su alƙawlin su aka faɗi lokacin da za a ƙari to dama duniya mutum uku ne bisa doron duniya in an ce mutum uku ba yana nufin adadin mutum uku ba jinsin mutum uku ne ta fuskar addini kusa ana karkasa mutane kaso daban-daban irin kaso na ilimi kaga ta fuskar launi sai a ce bakin mutum da mi da farin mutum ko ba haka nan bane ha sannan kuma ta fuskar wato misali shekaru sai a ce akwai manya akwai tsofaffi akwai yara ta fuskar jinsi a ce mace a ce mi a ce namiji ko ba haka nan bane ta fuskar arziki a ce mawadaci da talaka wani lokacin akwai mai rufin asiri na tsakatsakiya ko ba haka nan bane ta fuskar soyayya da kiyayya a ce wannan masoyi ne wannan mi wannan maki to kuma akwai ta fuskar addini da aqida to mutum uku ne na farko mumini mutumin da ya bayyana imaninsa kuma a cikin zuciyarsa shi mumini ne na biyu kafiri wanda ya fito nuna shi kafiri ne kuma haka ya kudurta na uku kuma munafiki shine mutumin da ya bayyana mi ya bayyana imani ya koya kafirci dole haka ne to amma ana samun mutumin da ya bayyana kafirci ya koya imani to in akwai uzuri shi wannan cikin mumine za a maida shi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman dan kawai tuna da wannan yace to shi ma akwai shi to shi yasa kuka ganin alqur'ani da yazo waɗannan asnaf guda uku sura surorin su ma cikin qur'ani da ba suke suratul mu'minu na suratul kafiru na suratul munafiqu na ga mai jin larabci ya kamata a ce suratul mu'minina kuma a ce suratul munafiqina suratul kafirina sai an ce suratul mu'minuna to kaga wani mai jin nahawu da larabcin shi sai ce to na an tabka banda ka san shi abin da to kenan sai a ce a'a in ka zo sai ka ce qara'tu sai ka ce suratul mu'minuna qara'tu suratul munafiquna qara'tu suratul kafirun sai ka ce shi qara'tu fi'lun wa fa'il suratul mu'minuna maf'ulun bihi mabniyun 'ala al-hikaya in ka tashi a larabci kuma sai ka ce suratul munafiki da wannan a larabci na kai wannan to malamai suke cewa sirrin da ya sa haka kun san abin ban mamaki shine cewa waɗannan surorin an bambanta su da sauran surorin alkur'ani saboda irin abin da suke ɗauke da shi da bambanci ma'ana dama mutum uku akwai mumini kafiri munafiki to surorin su kuma sun bambanta a cikin alkur'ani da girma ma'ana wajen idafa ba a yi irin idafa ba a ce suratul baqara suratul kaza suratul kaza a su musamman ko cikin larabcin su sai da an ka bambanta su da sauran surorin mun fahimci wannan kuma suratul baqara da su ta fara ko da ta zo sai ta fara da muminai aya biyar an kare ko ba haka bane daga alif lam mim daga hudal lil muttaqin ko ba haka bane alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna abnan الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أنك آلي سيانك تدوى كافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آية دي أنك آلي تو من الناس من يقول آمنا بالله بالآخر آية دي داما سكي بياني كنسو سبو دا منافقي مسألة شي يتلون ينا تتشنزاوا شي to yanzu su waɗannan munafikai ɗin da muke gani to yanzu an fara bayani kansu shi yasa ibn ashir ce bayan an yi bayanin taqdidu mu'amalatul mudhhin lil kufr an gane ko to la jarama tahayya al maqam li mithli hadhihi bin nisbati ila man afdal al kufra wa azhar al iman kenan bayan an bayyana kafiri ƙarar da za a mu'amala da shi ibnu ashura ce to kenan yanzu fage ya shiryu an samu dama ta ayi bayanin mutumin da shi komi abqalul kufra suka ɓoye kafirci wa azharul iman suka bayyana imani almunafiqina min ahli madina munafiqai daga cikin madina wa min baqaya qaba'il al-ard kenan sai ka gane ashe yanzu an fara cirata ne daga bayani kan nau'i na kafirai munafiqai wato kafirai mushrikai kenan an shigo cikin bayanin mi cikin bayanin wato munafikai wani nau'i na daban na kafirai mun fahimci wannan to da yazo qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sai ce irtiqa'un fi at-tahdhir min al-ala'iqi قد تفضي الى التقصير في القيام بواجبات الاسلام nan da an ka zo ga aya kul in kana aba'ukum wa abna'ukum to ita ko menene alaka ta da wancan aya ta gaba sai ce irtiqa'u kamar ci gaba ne daukaka asalin irtiqa shine daukaka fit tahdhiri dan Allah ya ƙara tsoratar da kai min al alaiqi daga alaiq kamar wato abubuwan da na alaƙoƙi allati waɗanda qad tufdi ila taqsir suna iya kai ka wajen gajartawa ko takaitawa fil qiyam bi wajibatul islam don saboda kada ka aikata abubuwa na wajibi na musulunci tunda menene kasuwancinka gidanka ‘yan uwarka matanka waɗanda suna daga cikin waɗanda ke maka tasiri a cikin tafiyar addininka ba a ce kada ka ba su haƙƙinsu ba a'a ka ba su haƙƙinsu amma ni amma kada ka yarda su yi ma tasiri ka ƙi ba da haƙƙin Allah mun fahimci wannan to wannan shine alaƙa tsakanin su to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kulka ce da su in kana aba'ukum in dai iyayenku sun kasance babanka kenan mahaifi ko mahaifiya ko ba haka nan bane domin da nan aba ba wai ana nufin ba a'a ana nufin iyaye maza kawai a'a iyaye maza da mata wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna kenan da an ce aba'ukum nan har mahaifiya tana iya shiga cikin tagliban to kulka ce da su in kana aba'ukum in iyayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku ko ba haka nan bane wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayinku ko kannanku ko yannanka ko kannanka maza da mata wa azwajukum da kuma matanku wa ashiratukum da kuma mi ƴan uwanku ina fata an fahimta in an ka ce ashira wato wato ƴan uwa imamu shu'ba shine ya karanta wato wa ashiratukum ya an ce ashiratukum shine wato yan uwanku to sai malamai suka ce to me yasa an ka ce na ashiratukum na an ka ce ashiratukum malamai suka ce duka babu matsala domin an ka ce ashiratukum an hankalta ma kowanne yana da yan uwa ina fata an fahimci ni in an ka ce ashiratukum ko da ya zama to mufrad to ya nufin wane yana da yan uwa wane yana da yan uwa amma an ce ashiratukum sai an kai muqabalatul jam'i bil jam'i wato ma'ana yan uwanku kenan kowane an kalli yana da 'yan uwa 'yan uwa amma an ka ce family ai an san kowane yana da tashi family ko family haka nan ne ko ba haka ba to shine wa ashiratukum da 'yan uwanku wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha kalima ta ashira malamai suke cewa an samu asalin ta ne daga al-ashira al-adadul kamil shine adadi wanda ya cika shine asalin al-ashira ko da ya kai goma ko da bai kai goma domin daga al'asharatu ne amma suna cewa abinda ake nufi da shi al'adadul kamil shine adadi wanda ya cika shi yasa ake cewa ɗan ɗan uwanka ashiratukum saboda mai saboda galibi mutum yana da ɗan uwa masu yawa ina fata an fahimci ne ko da sun kai goma ko ko sun fi goma duka dai ana kiransu ashiratukum da ɗan uwanku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya wadda kuka tara ta an gane ko wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma wato tijara kasuwanci ta shauna kasadaha wadda kuke jin tsoron wannan kasuwancin nan naku wato ya lalace kalima ta iqtiraf tana nufin alkasbu abinda dukkan je ka aikata ko alkhairi ko sharri wanda suna ce a'a in anka ce iqtarafa shine ya aikata sharri a'a ba haka nan bane ina fata mun fahimci domin suna kafa hujja da Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladina yaqtarifuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun a'a a cikin sura sai cewa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha hasana wanda da haka wannan ba hujja bace wa tijaratun da dukiya takhshawna kasadaha wadda kuke jin tsoron dukiyar nan ta lalace waɗansu sun kace a'a tijaratun nan ƴaƴanku mata ake nufi saboda ni saboda idan uba bai nan ko ya yi balaguro ko ya mutu gadi suka iske kamar gidan shi kima shi ta rabu amma malamai suka ce zance mafi inganci nan tijaratun ana nufin shi ne kasuwanci domin mace ba ta iya zamantowa tijaratun ko ba haka da bane in ko an kace za a yi kasuwanci da mace kaskanci ya zo ko ba haka da bane a kasashen turawa ana kasuwanci da mata gidajen karuwai da abin da ya kama da haka a kasashen musulmai ko mu ce ana kasuwanci da mata tunda ana talla da su cikin rediyo da gidan tv ana yin fina-finai da su ko ba haka da bane kai balma hatta huskar ni hatta huskar addini yanzu za ka iske akwai mutane da dama 'ya'yansu ne suke bayarwa aure da saboda su ɗauki nauyin gidajensu shi in dai ba inda za a bashi kuɗi ba zai ba da ƴarsa ba to ga wannan kasuwanci ne da ƴaƴa tana yiwa mutum da zai ba ƴarsa bai sani ba ɗan luwaɗi ne ma yana zuwa yana luwaɗi da ƴarsa shi dai a kawo kuɗi tana yiwa mutumin nan ma mai tsafi ne ya kashe ta ya tsafi da ita ko ba ka gani tana yiwa mutumin nan zai aure ta ne bayan sati biyu ya ƙare amfani da ita bai son a ce yayi gida ya sako ta kaga yin kasuwanci da ƴaƴa shi ma ana yin shi amma nan dai wata tijaratun tahshawar kasadaha ana zancen kasuwanci ne wanda kike tsoron ya lalace sai Allah subhanahu wataala ce wa masakin da kuma mi da kuma gidaje waɗanda ake gini jam'i ne na maskan kun san an ce maf'al galibin fi'ili da larabci idan ya zamanto yana da harafi wato mai fi'ili mudari'i mai dhamma ko mai fatha to maf'al yake zuwa kaga sakana yaskunu to sai a ce wato maskan ina fata ana fahimta ta to kuma idan ya zamanto fi'ili yana da dhamma shi ma sai zamanto sai zamanto maf'al ake cewa amma in fi'ili yana da kasra zarfu zamani da makan sai a kawo shi maf'il ina fatan kun fahimce ni wato qadiyya ce ta sarfu ya kamata dalibai ilmi a dage da neman ilimin nan don saboda idan ba a je ba za a iya samun matsala kaga wa'ada ya idu sai a ce min maw'id saboda yau'idu ne ana masa kasara to wa masakin da gidaje ko gidaddaji tardaunaha waɗanda kuka yarda da su a habba ilaikum min Allah wa rasulih su ka fi so da Allah da manzonsa to kaga da sai kawo shi ismu tafdil in an ka ce ismu tafdil ashe ba wai ana nufin kada ka so mahaifinka ba in dai musulmi ne tana yiwa ka so shi domin can ana ban can kafirai shi kafiri babu kauna tsakaninka da shi amma ni akwai kyautatawa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana iyaye ko kafirai ne ana kyautata musu ‘yan uwanka na jini ko kafirai ne ana kyautata musu wa adin zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdhir tabdira to amma yanzu idan musulmai ne domin da yace ahabba ilaikum to ne yana zancen wanda suke musulmi ba kafirai ba domin shi kafiri ba zancen ka kaunace shi a cikin zuciyarka nan yana zancen ‘yan uwanka idan babanka musulmi ne ‘ya'yanka musulmai ne ‘yan uwanka musulmai ne matan ka musulmai ne tun da ma yanzu ma haramun ne ba musulmi a ruwan mutum wanda ba musulma ba to amma idan muka ce ahalin kitabi ko ba haka nan bane tana yawa matan ahalin kitabi ce to in ahalin kitabi ce kaga ba babu wancan kauna tsakanin ka da kai da ita to amma in musulma ce to sai a ce ahabba ilaikum su kuka fi kauna da ashiratukum da yan uwanku kun fi kaunar su ashe cikin musulunci sai ka gane a ce ba a dora son wani akan son Allah subhanahu wataala kuma sai mun bambanta tsakanin soyayya tabi'iyya al-mahabba tabi'iyya wal mahabba imaniyya ita mahabba tabi'iyya tana iya taimaka tasiri amma mahabba imaniyya ita ce take shiga gaba annabi yaqub alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim annabi Allah ne kuma annabi Allah bane to amma annabi Yusuf da aka raba shi da shi sai da yayi kuka yayi kuka har yanzu ya makarci haka ne ko ba haka ba to shin annabi akwai ana cewa ya fi son yusufa da allah subhanahu wa ta'ala la wannan tasiri ne na mahabba qabiliya shi yasa ku ganin allah ce wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib yana tunawa da yusuf wannan so ne tabi'i kana son ƴaƴanka kana son matanka amma idan aka ce za a saba ma allah nan sai ka ce a'a da mace ta ce ita ba za ta yi sallah ba sai ka ce to yanzu ka burudu wannan ya nuna ka fi kaunar Allah ne ita amma dan ka ce ka nuna kana so to shi kenan sai zaman to ashe a musulunci a amalul qulub sai mun karanta a amalul qulub cikin ilimin wato aqida ba a son wani fiye da Allah idan ka so wani fiye da Allah ka kafirta da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka so wani daidai son da kake yi ma Allah da manzonsa nan ba son ka kafirta daga cikin musulunci sai dai shiga manto kana son su ƙasa ga son Allah kaga da yace ahabba ilaikum su kuka fi ƙauna sannan kuma cikin suratul baqara sai ce mi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada sai ce mi yuhibbunahum ka hubbillah irin son da ake yi ma Allah kiran da ka so wani daidai da son da kake yi ma Allah in dai mahabba ce to kafa daga cikin musulunci in ka so wani fiye da son da ake ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan tana ba nan addinin kana da matsala ina fata ana fahimta ta amma sai ya zama tomi son Allah da son almanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne gaba ina fata an fahimci ni to shi yasa ɗan uwa musulmi za mu ga cewa son duniya idan muna musulmi suna ganin cewa ana cikin rauni akwai matsaloli mu ya kawo da matsala saboda muna fifita duniyar mu ne akan addini kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa in dai aka ce haka za a yi to babu zancen a ce nasara ko ba haka nan bane menene yake nuna kana son Allah subhanahu ta'ala kana kaunar shi shine ka bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mahaluki irin ka mahaluki irin ka in kana son shi in yace maka yi zaka in yace maka bari zaka bari haka ne ko ba haka ba idan mutum na da amarya ai za a gane ko in ta ce yayi abu hatta da gayon da ake ce ma gayo wadanga MC MC masu cin kare wadanga dauka kare yan altar sai ga mutum shi na iya sa ka haɗa ya dubbuji baban shi amma yarinya karama za ta sa shi aiki kuma ya duka sai ya mata duk abin da take bukata duk da matsan sun tashi sun daina aiki ina fata fahimci ne duk mafi yawancin waɗanda mutane ake ce ma excellence da wane ne da wane ne sai ka shi na uba ne tsawa cikin waya excellence da honorable amma wallahi mace za ta kira shi ta ce shege kana ina dan ba za a tara nake su kuma wallahi sai ya karo ina an hannu ga honorable ina an hannu ga excellence wanda karuwa ga zakin shi ba ta kuɗi amma yana mahaifin shi da mahaifin shi tsawa a cikin waya ina fata fahimci ne to shine sha'ir yace ta'sil ilaha وأنت تظهر حبه هذا الأمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله كسابة مع الله وأنت تظهر حبه كما كنت تشوى كان صلى الله يتي هذا الأمر في القياس بديع يتي وانا تكين قياسي سابق قياسي لا بنتبه تقول شبا وانا أنت عليك من بديع لو كان حبك صادقا لأطعته da son da kake yi ma Allah na gaskiya ne da manzo sallallahu alaihi wa sallam da na gaskiya ne da kai masa biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti domin shar'i ce al'ada ce ta mai so yana biyayya ga wanda bi ga wanda yake so to dan haka duk wanda ya ce yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to an kalubalance shi an kalubalance shi yayi aiki da alqur'ani yayi aiki da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga aya nan cikin suratul ali imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in dai kuna son Allah kuna son in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah fattabi'uni ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya sama a cikin abiyati na gazal da suke kawowa wata yarinya take da masoyi ake cewa wai yaya ne yake son ki nuna mana gwargwadon kaunar da yake miki in dai hakikatan yana son ki sha'ir yace qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha an tambayta wai ta bada halin masoyinta yadda yake son ta billahi siffu wala tanqus wala tazid don Allah ka siffanta wani masoyin nan naki kada ki ƙara kada ki rage fa qultu sai ta ce law kana rahnal maut min dhama'in da dai a ce rahnal maut yayi kusa mutuwa min dhama'in saboda kishirwa wa qultu qif amrud amrud ma ila yardi in nice mai kada ka sha wannan ba zai sha ba sai da shi mutu ka ji tsananin yadda mutane suke haka na kuma mutane suke yin mamaki yawanci ne ya duk wanda ka ji shi na ce ma baba ne babu dala arba'in wallahi yanzu in an ka ce ana son jikka hamsin gidan sarkunan shi wannan shi da babu su kan ba ka mamaki to irin wannan tashi hankali shi ake ciki to shi ka ji yarinya tana takama da cewa da a ce yana da kishirwa mutuwa ta zo ta ce kif an wurudul ma'i ta ce lam yarigi kuma haka ne labarin yake Allah ya kyauta to almuhimmu dai idan kuka bar waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasuli su kuka fi kauna da Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jihadin fi sabilihi da jihadi da daukar da kalmar Allah fatarabbasu ku zauna hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa in Allah ya zo da al'amarinsa sai abubuwa su lalace to shi yasa malamai suke cewa wato mi musulmi sun bar waɗansu abubuwa an gane ko akwai abu guda uku da mun ka bari muka rike abubuwa guda biyar suna daga cikin dalilin komawa mu baya ba sani ba mu fahimta ba akwai abu uku da ya kamata mu rika don saboda mi mu samu ci gaba mu samu karfi a duniya mu watsar da wasu abubuwa guda biyar mu bi mu kafa kafa da su a'a sai muka rike waɗannan biyar din an gane ko sai mun ka watsar da waɗannan guda uku shikenan sai muka shiga cikin matsala to waɗannan abubuwa guda biyar ga su in baka sani ba wal in kana aba'ukum sai ka rike iyayenki kun ka rike iyayenku wa abna'ukum da mi da ƴaƴanku wa ikhwanukum da mi da ƴan uwanku wa azwajukum da mi wa ashiratukum da mi nawa an ka samu biyar ko wa amwalun iqtaraftumuha shidda kenan wa tijaratun takshawna kasadaha nawa wa masakin tardawnaha takwas kaji abubuwa guda takwas ko to suna an kariki sai Allah subhanahu wataala ce ahabba ilaikum sai mun kabar min Allah kaga mun kabar umarnin Allah wa rasulihi da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabilihi da jihadi da nufar da kalmar Allah sai mi shikenan fa tarabbasu hatta yati Allah bi amri sai al'amari ya rikici tunda an bar waɗannan an bar umarnin Allah an bar umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam sunna an barta an yi nisa da ita ba a aiki da ita duk abin da sa addini ya ci gaba mun dauke shi wasa muna gudu in an ce a taimaka ma addinin Allah sai ga mutane suna ba da abin da ba sa kauna ko kuma su damu ba amma dai ina ne za a samu duniya ina ne za a samu matsayi ina ne za a samu dukiya ina ne za a kaza ina ne za a kaza ƴaƴanka ya za ka yi ka gina su ya ya za ka yi ka gina gida ya za ka yi ka gina kaza ka gina kaza to shi kenan fa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi shi yasa waɗanda abubuwa guda takwas na ce guda biyar afon guda takwas ne da aka rike su aka bar abubuwa guda uku shine wulakanci ya san kuma al'ummar musulmi a duniya shi yasa yan uwa musulmi lokaci ya fara matsuwa ba za mu samu ƙari bayani kan wannan aya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake hadisi ne ingantacci an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na abdullahi ibn umar an gane ko wanda yake yazo cikin sunan abi dawuda malamai sun yi sabani wasu sun ce wannan hadisi hadisin ne hasanul li ghairihi wadansu kuma malamai sun saka hashi kai tsaye ba tare da cewa sun ce hasanul li ghairihi ba an gane ko in ka duba cikin sunan na abi dawud da kuma imamul bazzar ya kawo shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza tabaya'tum bil idan kuka yi kasuwanci na ina da ainun ne wato bai usil'atin bi thamanin mu'ajjal shine ka sai da abu ma'ana da duk wato bashi thumma sannan kuma mi sannan ka saita da dukiya ka yanzu mutum ne zai zo kun san yanzu takrik din da ake yi kenan sai mutum ya zo sai ya sai abu gare ka sai ce na sai wannan abin jaka goma amma nan da wata guda zan baka kuɗi sai ka ce na sayar maka sai ce to kuma yanzu na sai da ma shi yanzu yanzu jaka tara to kaga nan sai zaman tunan kaga wata dubara ce riba ce ake so baka ce bai baka jika tara in wata ya zaka bashi jika goma to wannan bai ul'ida kenan ba a yi Allah subhanahu wataala wa na fata hukunci da yawan kuma yan kasuwa sun ɗauka irin wannan risk ko da ba mutumin zaka sayar ma ba akwai hatsari yanzu akwai mutumin da zai amshi kaya na miliyon 150 ya je yanzu yanzu sai da su miliyon 130 wai tunanin shi kafin shekara ɗaya ya juya da kuɗin ya sami kuɗin shi yasa da yawan mutane su je su karɓi waɗannan kuɗin sai a je su ƙara asara su kama asara ko da aka je ba sai ka ji an ce an sayar da kadarorinsa saboda muna wasa ne da umarnin shari'a Allah bai sa ka dole sai ka ci bashi kana da kuɗin ka kaje kai a hankali mana dole sai ka tara kuɗi masu yawa to wannan shine to idan kuka irin wannan kasuwanci inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tabayatum bil ina sannan kuma yace wa akhadtum aznab al baqri kuka riki ya wato an kace aznab bundi wato shine bundi ko wutsiya wutsiyoyin shanu ma'ana kenan noma ba dole ba ko kuwa na wato ba dole ba sai noma irin da wannan koda da wato dan dan karo za ku yi tunda yanzu galibi ana yi da dan dan karo amma kuma har yanzu ana yi da mi ana yi da shanu wa raditum bizar'i kuka yarda da mi azzar noma noma yadda ne ku wa taraktumul jihad kuka bar jihadi malamai suka ce rahbatun fi duniya kenan in kun yi wannan dan saboda kudayin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaikum zullan Allah zai dauko kaskanci ya ɗora muku kaskanci la yanzi'uhu Allah ba zai jaye shi ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo addininku wannan hadisi ne ingantacce tabbatacce malamai sun tabbatar da ingancin shi to kenan musulmi kun ji irin matsalolin Allah ya faɗi abubuwan da an ka fifita akan addininsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗansu abubuwa waɗanda in dai muna son kaskanci ya Allah ya ɗauke mu da kaskanci ga abubuwan da bai dace su gantar da mu ba a'a ba wai kada mu yi waɗannan ba kada su shagaltar da mu daga addini sai a yi bincike asbabun ruƙiyi walin hita ya ake yi al'umma ta samu ɗaukaka fage daban-daban daban ɗaliban musulmi ga wato ɗalibai musulmi ƙalubalenku ya za a yi al'umma musulmi ta samu ɗaukaka sannan kuma asbabul inhitaf mi ke sawa al'umma musulmi ta yi ƙasa ga ayoyi nan ga hadisai Allah ya faɗa cikin wurare daban-daban lokaci ba zai bamu dama ba amma Allah ya faɗi yadda za a yi in ana son ya bada nasara ya bada nasara Allah ya faɗi kuma abubuwan daga su suna zamu da kaskanci in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi idza tabaya'tum bil 'ina an gane ko wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa makiya za su juyo mana a cikin hadisi na Muslim da Imam Ahmad yace mi yushaku an tatada'a alaikum wato abin ka ba su da'a al-aklatu ila qas'atiha tatada'a alaikum al-umam sun kace amin qillatin ya rasulullah shin kafirai za su zo su yi muna su kewaye musu kai muna hari kamar yadda katta majiya ƙarfi suna jin yunwa an ka musu akushi sun kewaye suna hari sun ka ce muna kaɗan ya ce a'a kuna da yawa to mine ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce zai ci Allah ya ce Allah zai cire wala yanzi anna Allah min qulubikum bahabata minkum Allah zai sa wa makiyan ku zama to ba su jin tsoron ku kwata kwata wala yaqdhifanna fi fi qulubikum al Allah zai sanya tsoro da mi da kaskanci tare da ku kaskanci irin na duniya ba na imani ba sai suka ce mine ne alwaham ya ce hubbun duniya wa karahiyatul maut kowa duniya shi kaso yau sai ka iske ba wai ma musulmi ba talaka in malami musulmi shina son sai ya yi shugaban kasashen da malami mai da'a to idan za ku yi tseren reniya da masu son duniya ya za a yi ku ce musu a so lahira ko ba haka ba hubbun duniya wa karahiyatul maut babu mai son zancen mutuwa hatta da mutum da kaji an ɗauko tsoncin mutum sai a ce to ku yi hattara fa shi na nan tafi gashi can ku yi maza maza sai a ce gashi nan mai zancen lahira ina akwai matsala ya kamata mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda abubuwan suna nan cikin nasoshi da dama shi yasa kuke ganin a ƙarshe duk da ke lokaci yayi ya kai kasashen musulmi har an kai akwai mutanen da suke turbuɗe mutum da rashin sun cewa yana da sauran rai wani mutum ne ake ba da labarin shi bawan Allah wannan kissa tana da ban tsoro mutumin in ba yanzu mutum yana rayu idan ka iske shi yana kuka to saboda abin da sun ka aikata ne wani dan uwansu ne bai da lafiya to kun san mutum in bai da lafiya in yana da kuɗi ya ta kan shi ko ba haka da bane to mutumin talaka ne an yi mishi magani an yi mishi magani an yi mishi magani na san da abin ya ƙare yanzu an koma ko sai an ƙare na likita an ka ƙare na dubarce dubarce sai a ce a komo mana Allah an ka kuma nan ana yin wanga na gida wanda ake cewa a yi na gida aka je ana ta yi ya yi shekaru da dama babu lafiya to shi ko talaka ko sai in mai kuɗi da suna jin tsoro kakka ka canza dukiya ko ka ɓadda ta ko ka ba waɗansu shi kenan sai an ka ga ya da mutane shekara ɗaya biyu uku ina ganin ko shekara bakwai ne ko goma nan nan sai an ka yi reunion meeting aka taru ka ce waya za mu yi da Allah na shi kenan sai aka shawara aka ƙare aka ce to an san wanda za a yi akwai wani abu da aka ce ma makara kun san makara sai aka ɗauko wannan bawan Allah aka ɗora aka tattala tun da lokaci daga nan babu mota aka ɗauki shi ana tafiya ana tafiya mutumin nan sai da ya gane daji mai za'a kuma wallahi ya fuskanci makabarta za'a sai ya ɗan leƙoci jama'a wallahi ban mutu ba da rai wallahi ban mutu ba da rai na an cika kuce mutum shi haka suka zo suka ɗauko shi sun gina kabari saboda yana ba su wahala ɗan uwansu ne sun gaji da shi suka sa cikin kabari suka juyo to shi mutumin idan aka iske shi yana kuka ce wannan abin da yake tuna bai san abin da zai ce ba Allah shi yasa lahiyar nan da kaga Allah ya baka wallahi ka gode ma Allah mutane sun kai inda billahi alladhi in kai wasa wallahi suna turbuɗe ka da ranka wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shirya mutane fasikai ba lokaci ya kare yan uwa ko sauran bayani sai sati mai zuwa idan Allah ya kammala abinda muka faɗa ga mutune dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته